بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهكا هو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara haɗa mu a daidai wannan rana ta Lahadi 28 ga watan Rajab shekara ta 1447 wanda ya daidai da 18 watan Januwari 2026 miladiya a wani majalisi na da baka saba mako mako muna karatu cikin majalisar tauhid al-mufid na al-hafiz al-allama Ahmad ibn Ali al-Maqdisi insha Allah yau kafin shiga karatu za mu kara rubuta ma juna yi ma juna jaje na abinda muka ji labari ya faru a jiya da kuma yanayin hali na bakin ciki da aka ji na ta'addanci da wasu marasa albarka suka shiga gidan matan aure suka kashe suka kashe yaranta da kuma iyalanta baki daya wannan fatan ubangiji Allah ta'ala ya karbi da karbi waɗannan mutane da suka rasu da hannu biyu Allah ta'ala ya wato amfana ba abinda suka bari in akwai abinda aka bari Allah ya ba iyalan su jibirin haƙuri Allah ta'ala ya ɗaukaka shahadin su ya ɗaukaka ladan su Allah ta'ala ya bi kadin abinda aka yi musu waɗanda suka yi musu wannan ta'addanci Allah ta'ala ya yi musu mu'amala da adalcinsa Allah ta'ala ya musa mu'amala da adalcinsa Allah ta'ala ya sanya wato ya tsinke duk hannunsu ya tsinke duk wani lamarin su duk wani abu da suka shiga ya ubangiji tana albarka a ciki saboda duk wanda ya kisan gila kisa na rashin imani ba za a tsaya ana cewa wai ana ana ana mushi wani wato sassauta mushi a addu'a ba dan a lokacin da yake wannan ta'addancin wani abu ne da yayi na rashin imani da zalunci wanda yake yana al'umma ta riga ta shiga wani yanayi na wato wato ita da kanta take neman bayan kanta take neman ta kasar kanta wannan abun ashani kuma na ta yin maganganu abu na sauri da dama a wannan majalisi na mu cewa al'umma dore da kamata a ce manyan mu da dattawan cikin mu da kuma wanda suke da fada aji su tsaya ce wai waɗannan abubuwa na rashin tsaro da sauran za a da ido ba wanda ke nesa dorai ya bugo mana waya sai ya dinga tsawara abin cewa kamar ma mu muna cikin gida ne mun kulle sau tsaba tsoro ko zai ga shi ba fa kawai ba ma san wannan abu ya faru ba sai wajen da yamma gabra na shiga in karatu na na sani to abin ba haka yake ba duk ta take tsakanin sarki ai ba wani abu ne da gudu sai ka je ka dawo amma dai sai ai abin ma kai ba sani ba amma dai wannan na nuna maka cewa in an shiga gidan wani da wani da wani in ana mun na dai sau da sai a shiga gidanka bai kamata a ce wai al'umma za a tsaya kawai haka a jira ma waɗannan abubuwan yau ba ba shi wa kuma ba zai yi cewa za ku tsaya kuna jiran wasu hukumomi wasu 'yan siyasa zo su muku waɗannan abubuwan ba alhali su ma ta kansu suke yi suna abin da suke bukata ne yiwuwar ga wata yadda wato yanayin 'yan siyasa yanayin yadda lamarin su yake ba wani abu ne da suke tsawa suna damuwa da shi ba in ka ga sun muku wasu abubuwa galibi sa ta fanshi ne to kuma so kiyaye lamarin rayukan mutane ba ya ce abin da suka da suka damu da shi wani hankali ma daga cikin abin da su suke sarwatar da shi da shi su kansu saboda haka wato abu ne sananne a wajen malamai malamai kusan wannan duka ittifaqin su ne akan cewa idan aka samu wani wasu daga cikin shugabanni sun gaza kiyaye ɗaya daga cikin darugatul addini al-khamsa larwari guda biyar da ake bukata ko ɗaya wasu daga ciki ko kuma dukansu wannan hizbun hizbun nafs hizbun din shi kiyaye addini idan idan wato hukuma ta kiyaye maka addini sai suka kiyaye sai dai gurgurdan ka in an ci kiyaye maka ranka sai ka kiyaye ranka sai dai gurgurdan ka sai hizbu almal in an ce an kiyaye maka dukiyar ka sai ka yi abin da zaka kiyaye dukiyar ka in an kiyaye maka hizbu nafs nafs wal ird mutuncin ka sai ka ga yadda zaka yi an ka ga da sauran abubuwa na guda biyar da malamai ke faɗa idan an zata to kusa gobe ya zaku sai dai in da in za ku yi irin wannan ba ku yi shi ne gwargwadon yadda zai karɓo a shari'a ba zai haifar da fawo ba ba ba zai haifar da wato rashin tsari ba sai a haifar da tsarin yadda za a dinga taimakon kai da kai a sababin lijtima'i a yi abin da zai zama an taimaki kai da kai na ta faɗin cewa yanzu kawai haka nan wani lokaci aka samu ka haɗa sallah a nan saboda kawai yara kana musu kaci ana nan kawai sai ka ji wani kawai daga daga daga daga ƙarshen waya a gurguje a gurguje kowa ya kansa kowa ya kansa in ka je ka jiwa sai ga yara ne su gudu su zuwa arba'in ba wa'an inda ka abinci ne inda inda dabban layi ne duka sai wani sai zai gudan ka ba kai duk karfin dabban layi ko sa'an ya ci ta kwaci aka ce duk wanda ya kwaci idan wanda ya kama ta zama tasa wani haka zai kurkura ya je kama ta amma al'umma a ce duka kowa kowa na cewa wai shi ba ruwansa ba za mu rayu haka ba ba za a rayu haka ba a ce wai za a zo a zauna kowa sai dai zira ido in ni ya tafa ya tafi ni balle wai a ce wai a ce ai wani fargan jaji da sauransu a ce kawai sai dai kawai an ji cewa wai an ce wata ce umar kai ya kashe ta to tun da ya ji kuma ne kuka yi sai ma ya za a zo an gasu an gama komi da komi sai a gida ana wani ana wata gida gida ana wani leke leke ne kuke a lokacin in gida in anguwan babu babu maza ba a shiga titi a kashe titin baki da a ce duk wanda ya wuce a tsaye titin a ce a shiga a ji a danko kowa ne ne to ba shi wa ba ce ba za a yi samun wani yanayi da za a ce za a sun yi sababe sun yi abu ba amma wato yanayin fargajajin namu ya ta yawa ta yawa in yi zama babu aminci kasa wannan yana nuna cewa wato wurin ba zai zaune ba kuma kuma ku ruwa ku da kyau gani akwai talakawa irin wannan fi haka ke faruwa a cikin wadan inda aka aka san cewa su manyan mutane ne ai ba shi ba wajen su ba shi ba wannan ba wai ba ba ana cewa mutum mutum wai ya dauki wasu dokoki a hannunsa ba abin da nake nufi kenan ba abin da nake magana a dauki hannun a sa manya a ciki manyan mu dattawan mu tsofaffin mu zama sun jagoranci abin ya zama kowace anguwa ana ana fuskantar duk me ke faruwa kuma da yan a samu wani yanayin da da zarar wani na neman agaji za a je a kai mishi agaji ashe ba addini mu yake cewa mu taimake ke ne akan aikin aikin wato birnin wata kawa ba yanzu wani akwai tabawa da ya wuce wata a ji a taimaki mutane a kare a kiyaye ransu makace fa a bazana lokacin da lokacin jahiliya ba su da shugabanci ka san kin yance muku dama idan an rasa shugabanci ko shugabancin ta kasa abu ta ga abu da za ta yi wajen kiyaye muku wani bangare daga cikin abubuwa muhimmai na rayuwarku ku sai ku kokari yadda za ku haifar da wani abu da kiyaye a lokacin jahiliya lokacin kawuruwan ma'aiki yana karamin sa ba lokacin an haife shi maka akwai lokacin da abubuwa suka kamar bayyana zaman lafiya kawai mutane masu aiki haji za su zo aiki haji sai a zo ana zalunta su ko da kawai da sauran akwai wani abu da duk maka tarihi ya sani ana kiran shi shirkul fubu shirkul fubu wannan taimakeki makarin da suka tunani suka ce to yanzu za mu zo mu zauna a cikin makan nan yanda duk wani abu da zai sarayar da haila kwarjini na raka to za mu gani ba aka ce to dan haka me za a yi yanzu duk wani azzalimi duk wani azzalimi za a danke shi ba a bar shi zalunci ba duk wanda aka zalunta za a taimake shi duk wanda aka zalunta za a taimake shi kuma za a lamunce ma kowa hakokin sa in an zalunce kana da wani haƙƙi akan wani malam wani ko wane ne shi za a tabbatar an yi jiki da ƙarfe an tabbatar an kwato maka wannan haƙƙi na da malam ko hirsul fudul ake kiransa to yanzu wannan idan kuka ce haka za ku tsaya kawai ku aje hannunku ku ba ku a ruwanku to wannan haidan ko kwarjini na kore ku sai kun sarai da shi ba ku sarai da shi ba fi zai zama ku kamar ki wato zai zama an zama kamar shara ke so wannan biyan da nake son mu sai mu jira ta kike mu mata shi yana aka kira an ci shi an an kashe mutum mata an kashe mutum yara shi dai shi kawai abin shi abin shi ta shafa shi ta shafa ba za har bayan musulunci ya zo ya dinga yaban wannan abin da ya je ya ya halatta na wannan kulatayya da aka yi na alkawari da aka yi na kiyaye garin maka a lokacin daga zalunci yana cewa shahidu fi dari min jida'an hilfan ma ma uhibbu annani bihi umru na'am walau du'itu fil islam la atat yace na taba wata ta taba na halarci wani wato a kawance da aka yi na a taimaki wanda aka zalunta a kiyaye maka alfarman maka ai kaza ai kaza ai kaza inda a musulunci za a zai irin wani ma mana na amsa wannan ba lokacin da babu babu a ta'awudu alal birri wa taqwa ta yana musulunci saboda haka al'umma ya kawata ta farka kana zuwa zauna kawai haka nan wani daga waje ya rinka tsammanin cewa kamar wani tashi hankali ake daure ni kashi muna zama lafiya mu amma tsararren mutane kuma wani abu da za mu iya yi za mu iya yin waɗannan abubuwan ba ba wani abu ne da ko mana ko a da muke yana abu ba za mu tanke su ba balle kuma a ce wani mutane da yan uwan yara kanana ma wata kuma yaro karami ya kai ne sun alamu fakat da shekara ashirin da uku su talatin arba'in hamsin sittin ku da a ɗaurai da za ku dan kushi ba Allah ta'ala ya kyauta Allah ta'ala ya kare mu Allah ta'ala ya kama da zaman lafiya Allah ta'ala ya tabbatar da zaman lafiya a ɗaurai Allah ta'ala kuma ya mai jagororin mu jagora wajen waɗannan abubuwa a sanya za a yi a dole a sanya za a yi kuma a ba su goyon baya duk wanda aka zo ana magana za a yi wasu abubuwa ya ɗauki mataki yake ba da goyon baya to shi ma yake muku akan ɓannan kuma ya yi taimako akan ɓanna dole a wanda ya zo wani jagora da ya zo ne yadda ke faɗa a ji ya ce yana son ya kawo taimako to dole a taimake shi dole a taimake shi ni dai abin da na sani a yanayin yadda muke rayuwa a yanzu na yanayin na 'yan siyasa kowace anguwa kike siya ba kanta wato farjini ku kiyaye kanku kawai ku samu wasu abubuwa da za ku kiyaye kanku shikenan amma dai a ce wai wasu wasu za su yi titin ma da ba su gama yi ba me gomi gomi da kuna gama ya rikice a ƙasa Allah ya kyauta wa alaikum salam
hanya ta ci ko a jiya na wuce gurin akwai wani yaro wanda yake ɗan miliyan mu yana da kyau a gurin na yi mai sallama ba tare da kira suna ba ina yi sallama ne ya kasu na da ya ce ba da wadda ta mutu a kanta da fi ta yi ta dawo na nufo wurin da ya kusa kimanin samun da ke tare da kuma ba na ga ana yin haka ana bara haka ya ce wannan ni ban ga aiki ba ni ban tare da kuma rawa kuma gaskiya ta amma misali shi ya ji da mutuna abin da faru amma abin da zai baka mamaki sai ka je ka wuce wurin nan na rauke kuma Allah kar mun ka ko awa da ba ma wanda ka hada ba domin ajiya wallahi dai haka yake shi kuma matan nan take ake da kuma za ka samu gidan da akwai da shi sai in ka kwamba ma sai ka tabbaya waye sai ka tabbata wa amma abin da zai baka mamaki akwai wani ya aikace ka wanda har wani hukunci ba da ke tafiya da ke kai ne ka zama mana da kansu ba da yana kuma abin da zai karɓa kawo wurin a ranar yaran nan ba da yi wani sai da dokta ne ba da ba da da sauran irin biyu wanda za su je zai yi da sunan yi kamar da da da shara ne ba don wannan da yin duk a wani ba wurin abin da ni nake cewa sai da aka je aka yi wannan domin ba kan gida da fashi ainihin wanda ya gina abu da kuma kan haka ya gina ko wani cikin su ke da zai gudu ganin mun sai ya kowa daga wannan kowa da wannan ya gani kowa ba
to ai kaji wannan shi to wannan shi ne baitul qasid a waje na kace ko Shi a janye ne?
da farko Allah ba ya fito ba shi a janye a ina ba da ko a janye ne za ku kama shi bare ku ko shi Allah ya za a yi ko a janye za a janye ko idan da an yi haka aka kawo ba abin da yake magana cewa wai sai da suka yi shambaci mutane yanayi ba kowa da sauransu ya suka yi ya suka yi ya suka yi kamar ana bacci kamar waye waɗannan aikin yana gaya maka cewa al'umma muna bari ne sai in ra ta fara mu ce za mu kawo mu za mu kawo ni yanzu ina faɗan cewa ne a kawo wani abin da zai ke su da kansu matakalan mai ta tsarani a wajen an ce an ba gida kawon yawa an an goga ta ɗaya daga ciki ya ji ya shiga ciki ko a shiga ba a gaci ba haba haba haba al'umma yanzu za mu farka mu farka kawai mu gowa mu lafiya su zama da wasu jesi ku ku kwanta mu lafiya ku shiga ku gani ku ku danke shiga ba ku lafiya ku shiga A'a. duk waɗannan abubuwa a ce za kai ka taɓa ganin an an je an ce za a yi wata ƙasa ko tsabar tsanki an kasa shiga ƙasa ka taɓa bi an ce waɗannan masu masu waɗannan makamai saboda wai tsabar tsafin ƙasa an sa an kasa shiga kan ku ce za ku tsamu ku gani ku ba ku ga da ku ai ba ba shi wani ba shi abubuwa kawai da za a ce wani rigima da mutane da mutane kawai da tsaki wani abu ne wani wani na taki ne da je kana yi ka ne wani abu in aka da aka shiga aka yi aka aka kofar abu dole kawai ka danki shi saboda haka mu abin da muke faɗa ce shine ka kada ma ji wannan gaba a sanya za a yi dai a samu da dorai karjinin ta a rika gano a rika zuwa wannan abin da muka saba iyayen mu suna yi na sa ido sa ido ana cewa ba hausa ta sa ido to ba abin abin abin alkhairi irin wannan ka shiga kamta a gane wa kai ne din wanda ya shiga ba ya shiga ya shiga ya fita ya shiga ya fita yana ta abin da ya gara masa ko ku ga san me yake ba a san labarin mutane ko ya ba sai a samu idan abin da suke a cikin yana ne ba amma dai a san cewa lafiya ne kuwa in an fahimci lafiya ne ku je ku ta kayan yana yi wannan amma ka a zauna ba ki da a ce wai a zo a zauna ana kamar tsuntsaye ana muku tafiye ne kawai yara sun gada mana bautan wani waje sun hada abu damar kan zo gida ka na yau muke son shiga kuma sun shiga sun kashe sun fita duk ne aka yi in yaran da suke aka yi za su biya wannan ba wannan bawa Allah masu shirye da da yaran mu za su biya shi ba sai da ka zo an tashi tsaye a tashi tsaye waɗannan abubuwan kar a zauna cewa ya haka nan kun je abin da abin da ba za la ya faɗa yake cewa shahidtu fi dari bin tilana hilfan ma uhibbu an li bihi umran na'am walau du'itu fil islam la ajab wannan lokacin jahiliya aka wannan balilin ku musulunci dole ba za ku iya wannan ba in ba wani wanda zai ba ku baman na rayuwar ku ku ba ku sanya yadda za ku yi ku kare kanku kan ku zai ku kare kanku illa iya kare kamar da nake nake yawan faɗa a yi yadda bai tayar haifar da fitina ba amma kare kai ba laifi ba kare kai ba inda zama laifi ko a kasa ko a addini ba abu inda kare kai ya zama laifi a kare mutuncin kanka da mutuncin ɗan uwanka Allah ya kyauta wannan shi ne shi karatu suna da kaza kaɗan kawai saboda wannan lokaci.
بسم الله الرحمن الرحيم
ويقول الإمام العلامة أحمد بن علي المقريزي الصنف الثالث الذين زعموا أن قاعدة العبادة رياضة نفوس وعبادها بخير العلوم ومعاش المعاول عليها وخروجه الله من كان النفس السبعية والبهيمية ولو امتلت العبادة ولو امتلت العبادة التحقت بنفوس السباع والبهائم والعبادة تخرجها إلى مشا... إلى مشاهدة العقول مشابهة العقول مشابهة العقول فتصير قابلة فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها وهذا يقول وهذا يقوله طائفتان إحداهما لن يقرب بالإسلام لن يقرب لن يقرب بالإس- إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بكلم العالم وعدم وعدم الفاعل المختار والطائفة الثانية لم تتمسك من صوفية الإسلام من صوفية الإسلام وتقرب إلى الفلاسفة فإنهم يزعمون أن العبادة رياضة مست- رياضة الاستعداد النفوسي للمعارف العقلية ومخالفة الحوائج.
malam yana mana magana akan a, wato ajujuwan mutane da ya sa su kashe hudu game da amfanin ibada a wajensu akwai ajin farko su ne ajin yan jabariya a sha'ira wanda suke cewa ibada a wajensu kawai wasu nauye-nauye ne ubangiji aza musu a baya da haka su ibada kawai suna yi ne saboda su yi su fita daga daga azaba saboda kare musu azaba su ne kawai abin da suke ibada ke kaga wanda ke yin ibada saboda an wani nauyi ne ubangiji ya aza masa kaga ba zai taba yin ibada yana jin daɗi ba shi ba zai taba ibada yana girma ubangiji ba bal zai ta ibada yana tsoron azabansa tunda ganin damansa ne to a wajen su ba a bambanci tsakanin tauhidi da shirka suna yin tauhidi ne kawai dan Allah ya ce a yi tauhidi amma ba wai dan wannan tauhidin yana da wani ma'ana wanda yake a hankalce ba suna ɗan iya gane kyawun tauhidin ba to sai kuma aji na biyu sai ajin alƙadariyatun nufa al-mu'tazila su suna cewa ibada kawai wannan amfaninta a wajen bawa shine kawai ya yi gumi ya yi aiki da kurko a kaka musu da guminsa su ba ma sa wa ubangiji ma ya ba su abin da ya fi guminsu in aljan ta ɗaya ce to in ya ba su ta biyu ko ta uku ta me zai ba su zan a musu gori wannan abu za su karɓa musu su da ba su gumin su kawai suka ce wannan nuna din na nuna iwab ce wal wasamaniya wato a ba su tamana li a'malihim wannan muka ce duk ba abu ne mai kyau ba malam yayi musu raddi to abi na uku mun fara wancan sati sai mu karasa ba shine zamu dako da kan katin baki daya malam ce a sunfu salif aji na uku alladina za'amu wanda suke riya cewa annan fa'idatul ibada cewa fa'idan bauta riyabatu nufus shine mutum ya horar da ransa wasti'daduha kuma shine wato ya ranta zama takin su ta zama ta shirya ta shirya da faibul ulumi saboda kwarowar ilimi wal ma'arifi da sani alaiha gare ta wannan shi da ta amfanin sallah da azumi da zakatu a wajen su su suna yi ne saboda ubangiji ya ba su wani ilimi na duniya ilimi daga wajensa za su yi tahqiqi za su yi tahaqquqi tahqiqi shine za su bi diddigin wai samuwar ubangiji da sauransu tahaqquqi kuma in bayan sun shiga sun batse kuma daga baya kuma su zo maka da wasu abin da yake sakamakon wai bincike da suka yi ko ta hanyar kashafi ko ta hanyar kaza ko ta hanyar kaza su suna ba da wasu abubuwa amma in su baye da kenan in kuma za su fare daga baya su baka wasu ƙa'idoji su ce wannan shine abin da suka gano binciken su ya nuna musu to wannan shine wato su amfanin bauta a wajen su kaga waɗannan su suna yi ne na su more su suna yi ne na su samu ta amfani kawai a wajen in ba watakila ba ba wannan amfanin watakila ba za su ibada ba wannan har so ba za su zama mutane kirki ba wa khuruju qawamin quwan nafs sab'iyya al bahimiyya saboda su yanayin kuzarin rasu ta fita daga wato ɗabi'anta ɗabi'a na kyarkece ɗabi'an da ba kawai babu sani babu sabo kawai kamar dabbobi duk wanda ya haɗu da juna kawai ya yi shi ƙarfi ya danne shi to wai rai ba ta fita daga wannan ba sai in tana yin wasu ibaji duka wanda ya ƙara horar da ranta horar da ran ya zama ya tsakatar da kanshi gaban ubangiji wannan wasu latin ibada in ce babu bauta dal ta haƙa bin fusu sibai in ana sai ran shike yanda yake da su da sauran dabbobi baki daya masu farauta wal bahaim da sauran dabbobi wanda babu abin da suka sani sai su su koshi wal ibada to ita wannan bautar tukhrijuha ila mashabatil uqul ita ce take wato fitar da ita daga sahun dabbobi zuwa ga sahu na wato abu da zai zama ta yi kama da al'ukul ashar da ake faɗi wannan hukul na falasifa wanda wanda suna ganin wannan nuraniya ruhaniya shi ke ba su ilmuka baki da a tasirin kamar da linke kashi suwar ma'arifiya sai zama sun shirya za su karbi wato tsakan ilmuka a cikin zukatan inke kashi kamar wato a je a dinga zana ilmuka a cikin zukatansu malam cewa haza ya kulu hufa ya fata ne waɗannan mutane ne guda biyu suke faɗi ƙungiya ce guda biyu suke faɗin wannan magunguna na maganganu kame da ubangiji da hidahu ma na farko shine man yaqrubu ila al-islam wanda suke kusan kusan da kansu daga musulunci wa shara'i da shari'o'i min al-falasifa daga dangin falasifa al-qa'ina bi qalam al-alam wanda suke riya cewa wato duniya ba ta da farko wa adam al-fa'il al-muqtar kuma a duniya babu wani wanda yake shike didde duniya gwargwadon garin damansa da zabinsa wannan mun sha faɗan cewa ra'ayin falasifa akan cewa su suna ganin duniya nan ba ta da farko kawai ɗabi'a ce ke ɗan wajen zagaye ake yi ba ta da farko kuma kamar yadda ubangiji ba ya da farko sannan kuma duniya ba ta da wani mai juyawa wanda yake ba a cikin duniya ba kamar mu yanzu muna cewa ubangiji shi ke juya duniya kuma na ganin damansa Allah ta'ala ya khalqu ma yasha wa yaqta yana halitta abin da ya ga dama kuma yana zafi to su suna cewa a'a ubangiji ita ce zai halitta ba wai wannan abun saboda zaɓin sa ne a lokacin halitta ba a kamar wani kwanci ne yayi in dai lokacin mu fitar da ya furzar da wannan halittun yayi to sai ya furzar da su ko yana so ko ba so kawai mai ciki wannan shine aqidan su kuma wannan kaga ai shine abin da su taqiqi na su ya kai musu da su zuwa gare shi inda sun bauta ma Allah a mahanga ta Qur'ani kaga ba su yi su ba Allah wannan mummunan tunanin ba su suna cewa abin da suke yin bauta saboda samu wannan ta hakikin ta hakikin ta hakukin da suka samu kuma shine kalamul alam wato wa duniya ta fata da farko to din ta hakuki ne wannan wani sakamako ne wani bincike ne wannan binciken da suka yi wanda ilimin da suke nema shine ya gada musu da cewa ubangiji ba zai tada halittu ba ya gada musu da cewa wato ubangiji ba yana yin abu da gandawa da iko ba zartaccen iko ba to wannan irin bincike ne kuma wannan kusan duk falasifa ke faɗi wanda suka shelanta waɗannan abubuwa a gidan musulunci kamar da muka sha faɗa su ne irin su ibn sina ibn sina al-farabi da wanda daga baya kuma suka dinga ɗaukar ra'ayoyinsu irin su ibn rushd al-jad ba al-jad ba al-hafiz al-jad wani ahli sunna wal jama'a ne ahli sunna wal jama'a ne ga rariya garau amma shi al-hafiz jikansa ya shekar da shi kakan ya rasu 220 shekara kuma shi kuma aka haifi shi kuma ya ɗan jikan kenan shekar da kakan ya rasu shekara aka haifi jikan shi kuma sai zama ya fita daga gida Allah ya kyauta ɗari da ashirin ɗari da ashirin ko abin da ya kamata ibn rushd al-hafid ko ibn tufail ko ibn baja ba ibn baja ba ibn baja bilba duka waɗannan wasu mutane ne wanda suka rayu a ƙasar andalus wanda suka tashi waɗannan ra'ayuka na falasifa suka dinga jejjera suna cewa suna so sai bin shi da sun rayu a gabashin duniya suka dinga ɗaukar wani ra'ayuka suna ganin cewa aiki na wato manyan falasifa na girkawa ba yana daga cikin mafi girman aiki da aka taɓa yi a duniya kuma ibn rushd ma har ya wuce gwara iri ya rika ganin cewa wato ya- waɗannan fal- irin falasifa din irin su arsatul irin su aflafon irin su ibn sina kokarin da suka yi na waye su tabbatar da samuwar ubangiji samuwar ubangiji samuwar ubangiji wani abu ne wanda ba ya bukatar bincike Eh, samuwar ubangiji kamar kace sama da sama ne kasa na kasa to dai yadda kake son kawo wani wani wani wasu dalilai da za su ce sama na kasa kasa na kasa shi dan adam da ya riga san kawai sama na kasa kasa na kasa ya riga san ko biyu rabu hudu ne ba kan ba bukatar bincike To amma wai duk a dinga wani- wani zara zaran gwana ana cewa wai ubangiji ya samu saboda dalili kaza dalili kaza dalili kaza dalili kaza wanda kana baka kanka lokaci dan kana yin tafsir hasil saboda shi wannan ba kana tsayawa na kace abota ba Allah shi da yawa ba su waɗannan mutane kusan duk binciken su sun yi shi ne akan cewa ubangiji samu wato shi yana da samuwar ubangiji su galibi su su su musamman wuta kallimu su ko falasifa ma daga baya ma za ka ga wani lokaci suna yin wasu abubuwa kamar ma ko ba samuwar ubangijin baki daya wani lokaci kuma su tabbatar da shi amma ku tabbatar da shi ba irin yadda ahlus sunna ke tabbatar da shi ba sai yana nan amma ba fa'il ne muhtar ba ko kuma yana nan amma kusan su mishi kamar shi ne duniya baki daya kalamul alam da suke faɗa to su- to a haka wai shine ibnu ibnu rushd ke cewa waɗannan mutane irin su Fre- a- aristotle irin su plato din kokarin da suka yi ubangiji zai ba su lada abin da suka dace abin da kuma ba su dace ba ubangiji kuma zai musu wato ah, uzuri ah, wannan hadisin da cewa idan shahada al-hakim fa asaba lahu ajrani wa inna akhlafa lahu ajran wahid yace dan wannan hadisi akan su yace kuma dole sai an bi wannan tafarki na saboda shine tafarkin da zai sa ya sauka samu tabbas ba za ka iya wadatuwa da qur'ani ba qur'ani ce maka wai ubangiji afillahi shakkun wannan ayi ba za ka iya wadatuwa da wannan dalilin ba ai ra'ayi to aka zaba maka dole sai kayan bincike shi kuma jinke- binciken nan shi ne kai ka zuwa ga al'ilmul yaqini ilimi ne yaqini cewa lallai akwai ubangiji da lallai na hankali alqiyasul yaqini da ba suke eh ce to duk wanda ya zama ya fita mulki su to yayi abin da yake shine mafi daidai ma abin da ya dace a kansa in sun dace ubangiji ba su lada idan sun yi kuskure to kuma kuskuren su wani ubangiji zai yafe musu har ya kira wannan dillan nasu ya kira su shine al- albarahin al-aqaliyya hukunce-hukunce dalilai na hankali na wato bincike da yake mutuwa lallai akwai ubangiji yace to wannan kuma shine adalul aqisa shine yafi wato mafi girman duk wani bincike wani dalilai da zaka kawo wasu kiyasi kiyasi da zaka kawo wanda al-khibariya ke khibariya yana kamar mu haka ita al-khibariya kamar wato ga maganar mutane wanda kawai sun ga an sun sun da akwai Allah ne sai da annabi ma'aiki ne dan kawai wato ubangiji ya faɗa Qur'ani ko sunna to wanda kai kuma ka shibadi a wajen su kai gama gari ne kawai ana dai magana da kai ne kai ba ba kuma kake ganewa ba to suka da al-aqisa al-himamiyya wannan yana kasa da al-aqisa al-aqliyya al-yaqiniyya haka suke faɗa suka ce kuma ya fi al- wannan al-aqisa falsafiyya aqliyyar nan da ke tare da inda haka inda ibn rushd ya ce al-aqisa jadaliyya jadaliyya sune ɗan mutakallimun wannan ba sune falasifan ba su ne sa tasabi da falasifa ne amma kusan su sun fi su fita da musulunci suna ma kare samuwar ubangiji suna kare za ka ai a, eh, wannan eh, al-ghazali za ka mutakallimi ne mutakallimi ne amma za ka yana kare musulunci din kuma da wannan barika ta kalafin nasa za ka yana cewa Allah akwai ubangiji kuma ya ma ka fita su da waɗannan akidu ta akidu nasu to shine shi ana ke cewa to dallai da su irin su gazali ke kawowa al-aqisa da daliyya to bai kai al-aqisa al-yaqiniyya al-aqaliyya na falasifa ba su waɗannan su bincike suke yi tabbas su waɗannan kuma kawai zaurace suke da da molan kansu shi ne abin da ke faɗa al'aqida da jadaliya sannan kuma ya fi al'aqida mughalatiya mughalatiya shine a wani abin da mutum zai kawo da talati ne wanda kawai wani kawai shirme ne ba ya kawo ba ba- kamar a- a- a- kamar kai ne kace a- a- kace ma mutum ina dalilin da ya- ina dalilin da da yasa kake yin wannan ibada da ka tsara sai ka sai ce maka to ina da kuma da ke kuma ba za a yi ba ka san da yan bid'a na mana wannan abun ko to wannan wannan mugalaba ne a tattaunawa ai ka ake mi ga bashi da dini kai ai kai yanzu ne kai ne kai ne ka danganta wa ubangiji wani abu ni ban danganta musu ba cewa ne kaka danganta musu abin da kai baka sani ba ina dalilin yin maulidi sai ce a to ina dalilin ba za a yi ba kaga wannan mugalaba ce kuma ya zama shi ne kuma ina dalilin yin kaza a addini ni ne ni ne nake muka bashi dalili kai da nace ina kace za ka yi abu Allah zai bada lana ce ina dalili akwai Qur'ani ko sunna saboda Qur'ani Allah ta'ala cewa yayi kar ku yi ma Allah kar ku ci ku yi magana kan ubangiji ba ta da ilimi ba a ji kaga duk abin da zaka cika da ilimi ilimi kuma in na shirya kace abu na da lada ni kuma nace to ina dalili kace babu dalili nace to ka bar shi kawai sai ka ce to ai babu dalili ko ina dalilin cewa ba za a yi ba a kan kuma ga zama shirme kuma wannan shine mugarafa a a tattaunawa a sai ka cewa saboda galibi su aikin falasifa yana kai zuwa ga wato yaqini ne da irfani irfani galibi su irfan ba su da bada ilimi ba al irfan ke bada in suka ce al ilmi ce al yaqini sai su hada shi amma al irfan wannan usulubi ne nasu a saboda su ahli tahqiq ne wata hakuri ta hakikin shi ne su yanku su bincike ta hakuri bayan sun gama binciken sun cika sun ba idan su yi da natijan binciken su yace to wannan su abinda su waɗannan falasifa suke yi kenan yanzu kama hujjoji ne da cewa abinda suke yi ma qur'ani ya ya ce ya ya ba ya ga ya ya ce fa tajri ya ul awsat wai ku titi sun ya masu hankula dan haka wannan abinda falasifa ke yi sun da sina wai abinda ma abinda ubangiji ya ce su yi ne lada ma zai ba su ba wasu daga cikin ba su sallah wasu daga cikin su ba su azumi wasu daga cikin su sun jawo za mu zala ƙarya wasu daga cikin su sun ce Qur'an da ya zo da shi ma kawai shashi madin sa ne wasu daga cikin shari'o'in musulunci sun ce kawai dan hikima dan siyasa ce kawai dan ya rike al'umma wasu shari'o'in da ya kawo kawai dan ya rike al'umma ne ba wai dan wannan abu hakikani ya ji daga Allah ne ba wani hikima kawai yayi kaji a kaga shi ƙarya yake yi amma a haka wai ibnu shi yake cewa kuma wai ake fa ta biyawu al-afsa Allah ma zai ba su lada wannan irin magana ce kuma su duk ibada in ka gada in ka gada maka raka dari wannan su a wajen su ba za ka yi komi ba mutakar baka je ka bi tafarki na nasu zai sanya ka zama ta haƙiƙi da haƙoƙi ba wato ka je ka shiga ka batse ka ce kai bincike kake yi daga baya ka fito da wasu da kayi da wasu afkar wanda suke baƙi daga musulunci to wannan shi ne wato amfani ibada a wajen su suna yin ibada ne saboda ibada ta ɗauke su ka sokam daga ɗabi'ar huta da mu irin ne da muke yanzu mutum sha mai bacci mu ji daɗi to wannan wai ɗabi'a ce ta dabbobi kuma haka suka fita abu to in kana son ka fita daga wannan to shine ka je ka dinga ɗan sa kanka kana horar da kanka kana ɗan shan wuya shi kenan ka shiga taƙi da hakuri haka ka bai waɗannan abubuwa na ɓarɓari suna gaira kan wuce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikuna fil ilm su galibi kusa akwai sabanin malamai akan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah anan za a tsaya warasikuna fil ilm wani jumla ce musta'anafa farkon jumla ce kuwa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm Allah za tsaya Allah ya sani ya ya san tawilin kuma ba kafuwa ilmi ma san tawilin to su a wajen warasikhuna fil ilm to su suna ciki su suna rasikhuna fil ilm to su suna bincike kai wani bincike kake in ba tsaya da kan Qur'ani ba Qur'ani kuma an ga maka kai da kai imani wani ai kaga bincike da zai kai ba wai ka wai ka bincika ne ka gani ba wato kaga kamar sun yi dauki abin kamar wani ilimi kimiyya ilimin kimiyya na ga mu a yanzu a da mai ilimin kimiyya zai ce mana kaza da kawo wato tari na iya sa kai baka harbu wannan mun ba kamun biyu su ne akan haka saboda mun san ilimi ne suke bincike akai amma ka ga ba ba dai yake da wanda shi ya gwada ya gani ba to su haka suke ɗaukar ilimin addini wai haka ba shi ma yake shi na babban kuskure shi ne wanda yake yana ilimin kimiyya ya ɗauki ilimin kimiyya ce zai yi kuki a lamarin addini a wannan da wannan kanun kuskure ne kwarai da gaske saboda shi duk ilimin kimiyya yana da alaka yayi da da abin da kira hypothesis sai experiment experiment shine a shiga a je a gwada kaza a gwada kaza a gwada kaza shi kuma cewa akwai ajani ko akwai mala'ika ko akwai wuta ko akwai aljanna ga yamin inda zaka sa ta na'ura da nan da can ga maka akwai babu to zaka to kana kana kana magana ne akan abin da ya fita daga cikin science din ka kai saboda shi science yana da alaka da abubuwa tabi'i wasu abubuwa wanda suke gashi ɗaya ɗaya cikin bai fita daga cikin abubuwa na guda uku ba ko dai solid ko gas ko liquid to su aljanna da da wuta da mala'iku da kaza da kaza da wahayi da ake ba annabi wannan ya fita cikin wannan daira wannan abu to ina ina zaka fi a rayuwa kamar akwai abin da kai zaka yi aunawa ba in an ce zuba hankalin zaka dauko ka je ka auna shi ba aunawa zaka yi ba in an ce gaba ka auna mafarkin nan waya ake ce faruwa ba aunawa zaka yi ba to kana jira da abuwa kuma ka zo kana kana kana yin magana kan da ubangiji da jahilci kuma wannan shi ne abin da shi shi ingilishi da ke ta faɗi bakan zabi suna da wato muni kwarai da gaske ibn rushd al-hafiz to Allah ta'ala ya kasa rahama malamai banza suna sakin baki a kansa ba amma dai yana da ra'ayi yana da ra'ayi kafar da ruhu abin da sa wata kila malamai ba su sakin baki akan ibn rushd da yana da irin ibn kufai saboda kamar wato sun rube ne sun kasa bambance ilimin kimiyya da kuma waɗannan ilimuka da suka shiga su sun rube kuma za ka suna ilimin suna ɗan bautu duka su ma suna ɗan sallah da azumi suna yi ne wasu ne suna ɗan wahalar ibada ba har ibada ma za mu suna wasa da ita amma kamar su ibnu ne da alama su suna yi dan ta kula yin fitafi ibnu irin bidatu mujtahid ai da ya kace ba ibada littafi ne haya zaka cokan abu malikiya inda kana neman ce wato al-fiqh da aka yi muqaranar dalilai da sauransu ya daga cikin tafai da ake komawa zuwa gare ta ne bidatul mustahid wal hayatul muqtasid amma shi wannan shi yayin wanda bai wannan magana shi yayin wannan a fiqh zaka same su zariya garam saboda gidan gidan karatu ne amma in aka shiga wannan bangaren wallahi abu bakare ba ya ci ba ya da tafai mura na kan wannan Allah ya kyauta saboda haka to wannan bincike nasu abin da ya kai su zuwa gare shi shine sai suka tike suka je suka yi bincike suka ce daga su duniya abin da suka gano duniya ba ta da farko abin da suka gano ba shi wa a ce ubangiji ya san illa bila abin da muke yi abin da suka gano ba shi wa a ce ubangiji zai ita da halittu da jikunan abin da suka gano ba shi wa a ce ubangiji mai halittar nan da zaɓinsa da ganda musu ke wannan halittar kawai fita wannan halittar suna fita ne daga zatinsa ko yana so ko baya so kwatan kwatan yadda su baye zuwa suka ce irin wan irin ta wannan sigan ne nurin ma'aiki sai tsafta daga zatin ubangiji wannan faida da kuɗa ta magana wala ita haka ne kar wani zai yana wanda zai ku ido na cewa ba haka bane ƙarya ki kowa shi ƙarya ke in ya ce mu wuce ƙarya mu kuma sai mu kawo shi inda muka mu wuce gaskiya shi kuma shi kuma shi ke ƙarya to wannan shi ne abinda abinda suke faɗa suna cewa duk wanda bai iya irin wannan aƙida mutu shi a ni ne shi ta ni ne wato kawai shi gaba gari ne kawai tuntun yake shi ne zai gane komi ba saboda shi galibin irin su irin su aka zo an yi irin wannan sai a gaya musu abin da za su iya gane ba shi ma a wannan in rikice kama hujja da wai addifin nasu ma ya addifin a tulijuna ayi kallama Allah wa rasulu hadisi ali bin abi wai ai jama'a da ba qur'ani a cikin hadisi Allah ya ce ku mutane magana da abin da za su gane to abin aka ce za a tada ku za a tada ku da jikunan ku wanda zai gudu zai jefa razani a cikin zukatan ku amma ba idan ubangiji iya ba kaga wai wai an maka ne hikima shi haka ya kai ubangiji shi kai kare ya kare kidan alhashiru jismani kana babu shi ai wato manganin suna da muni kare da gaske yana da muni galibi ire-iren wannan miyagu manganin nasu abin da ya je ya kai su ko da ya kai su taqiya suna kuma da kafirci amma suna nuna su musulmai ne ya je ya kai su munafunci ya je ya kai su wajen halatta kowa ma da fita daga musulunci kuma daga baya wannan sai ɗansa zuwa ga duk wasu aƙidun muna na fadarru a musulunci wannan kaga shi ne samar da sandaka da ilhadi a aƙidu manya irin su shi'a wannan taƙiyar da haka suna yi kusan duk wannan aƙidar ce suka yi suka ɗauka ya faru kansu haka kuma aƙidan kuma su ma su sufaye za ga mutum kawai zai zo in yana maka yake tun da maka kana cewa ai shi shari'a shari'a kaza kaza kaza kaza kaza amma idan shi ba ba ya sallah in ka yi magana me yasa ba ya sallah ta ai shi to zai mutu maka kansa ne shi ya ba ya gama sallah ba zai mutu sallah ba ne shi ya riga ya kai ya shiga ya wusuli to kaga idan wannan Allah zai yi to wannan abin da ya jawo saboda suna ganin dama ibada ana yin ta ne saboda a horar da kai a samu wannan ilimin maka din wannan afkar din da nan tun zai samu in bayan samu kuma kimiyya ba ne ibada na sun kasu kashi akwai wanda ke cewa zai cigaba da ibada saboda ya cigaba da rike wannan ilimin in bai ibada ba to bai rike ilimin ba akwai wanda ke ganin cewa ma in ya bar wannan in ya samu a wannan natijar kawai to bar wannan ibadar ba ba sai yayi ba a cikin sufaye a cikin galibi a sha'ira in ba irin amidi ba akwai al'amidi shi ma da aka samu wani lokaci ana cewa kamar yana kamar wasalloli malami ne da cikin malaman usul fiqi to ba aka yi ya ji ya shiga wannan ilimi wannan ilimi aka shiga shi kafirci ke yake kai mutane ilimin qur'ani ko shi tawhidi yake kai mutane amma kaga sun ci sun san hana kansu wannan Allah ta'ala ya kyauta a Shaikh Usman bin Taymiyyah ya ce rabbul muntaqiyin ya rabi ma wannan aqidan aqidan kwarai da gaske akan cewa wai mutum ya ce wai zai tsaya akan wata aqida za ta kai shi zuwa ga san Allah amma ba aqidan Qur'ani da Sunna ba ba aqida kuma abin da yake dabi'a ce da ubangiji ya alci bayi da akan ta ba sai ce ma inda imatin nubbar abinda shugabanni na masu bincike suke cike fada ahlul kalami wal falsafa ko da mutakallimin ko masu falsafa din nan min dalil aqliya na dalilai da suke kafa na hujjoji alal maqalib ilahiyya kan wasu bincike game da ubangiji da abin da ya shafi ubangiji faqad jaa alquran bima bima fihi bima fi anna alhaq wa ma huwa akmal to qur'ani ya zo da abinda wato yafi yake da gaskiya yafi cikama wa ablagu minha kuma ya fi dillin da qur'ani ya kawo ya fi kaiwa mutuka mutum ya zai nan da nan qur'ani na da an zai maka kowa ba ya zai ya rubuta ya zai da za ka ne ma za wani ce maka ba akwai Allah kuma ba Allah to ka abillahi shakku yanzu aka nan da ubangiji akwai hukunto ai wata ka duba gani akwai ubangiji akwai kai ka taba ganin wani wanda yake bai da iyaye ka taba ganin wata mota bi ka kura ciki ka ce ba wanda ya sa mata aure ka taba jin muryan da babu mai muryar ka taɓa ya za a samu a shafa babu ne a littafi ba za a ce a cikin layin shakkun na akwai kokoto magani da ubangiji ne dama shi wannan shine usulubi na qur'ani shi ne mutum ya ke cewa to duk abin da suke da shaidar ne na hankalinsu to in ka je ka bincika za ka samu qur'ani ya kawo wanda yake mafi gaskiya mafi cika mafi kaiwa mutuka ala ahsani wajhi mafi a cikin mafi kyawun kama da kowa zai gane ba wa- ba wanda ta annuga mace fasara ba مع تنزهه عن الاغاليط الكثيره kuma duk da haka qur'ani ya tsaraita ya tsarkaka daga kurakurai na dalilai da yawa almawduda inda haula wani da yawa ana samu a cikin waɗannan mutane din fa inna qadahum fiha kathirun jiddan saboda da yawa waɗannan falasi ma kurakurai suna da yawa qur'ani shi kuma zai zo da abu mai sauki kuma babu kurakura su kuma su zo da in ka samu daidai daya sun samu kurakurai kusan kai uku ko hudu ko biyar to qur'ani sai ne maka daidai kuma ce sauki kuma shi kuma yace an maka shari shi abin da intanet ke magana kenan yace wala alla dalalahum akthara min hudahum wata kila za ku kaje kana mutum ga bacewa mutanen nan bacewa da suka ya mushi ne da suke wa ja'alahum akthara min ilmi jayatu ya fi ilmin su saboda haka shi qur'ani wanda ya tsaya akan koyarwar qur'ani da ga qur'ani yana kai ka ne zuwa ga bautan Allah da san Allah da kuma dimanta akan kiyayen ubangiji shi kuma taƙiƙi irin na waɗannan mutane ko dai da sunan sufanci ko da sunan falsafa abin da zai kai ka shine ka koma kana tsaita Allah kana jawaza ma ubangiji ubangiji ko manzon Allah ƙarya kana ganin shari'a kai asa ne kawai saboda siyasa saboda kawai wasu a wasu kimomi amma idan wasu waye wasu dabarun da aka maka kawai dan a rike ka amma in ba dan haka ba shi aka za ka iya yin wasu abubuwa ba sai kai waɗannan ibadun ka ba shi yasa shi yasa daga cikin shugabannin mu'tazila akwai al-jahil al-jahil yana cewa a inda mutum zai zauna da hankalinsa ya zauna ta kokari da hankalinsa da gwaran-gwaransa da iya fahimtarsa sai ya je gano cewa ya tike tunanin sai tike da shi zuwa ga wani addini da ba addinin musulunci ba yace wannan yayi abin da ubangiji ya ce yayi na fa'a ta mu in ya je wajen ubangiji ubangiji ladawa ne ba shi shekara ba shi wai ko da fa yayi kafirci ba a duniya ya hankalinsa ya kai ya kai shi zuwa kafirci ubangiji zai mutu usufi wallahi wannan wani abu wani abu da zai baka mamaki sai gashi a wani malami wanda yake wato a kowa ce da shi cewa ya yi karatu amma ya ɗauki wannan ra'ayi na aljami'a ya rasu kwanakin baya shi a doktor yusuf ibn abdullah al-qarbawi na masar kawai dai ɗauki wannan ra'ayi ta shi ma ra'ayi ya masa da za a samu wani wanda ba musulmi ba yace shi yanzu mutum ya zai yi ba zai ba zai tsaya karɓar musulunci kawai da kuɗaɗen da sunna ba shi tunani ne shi tunani shi tunani shi tunani amma sai kike cewa shi Allah ya da ubani ya da ɗaya da waye da waye kishi ya musulunci to shi a wajensa in ya je lahira zai sha yusuf ibn abdul al-qardawi yake cewa shi a wajen kuma shi ma da ra'ayi ya masa Allah ya kyauta eh ai abubuwa suna da yawa saboda haka waɗannan abubuwan ah, suna ana ana samun su a kasar da kuma za ka gani ana samun su a wurin wasu daga cikin masu nagarta kasu da ilimi suna ganin da eh, da okay. ra'ayi da wannan ra'ayin da ba ba- ba- ba wani kuma da ya gaskiya amma dai ah, ba- ai, wannan kamar da kuka sani wannan in mutum ya fara cin wasu abubuwa irin hawuya irin wannan ba za ku zo ku saki baki akan shi ba mutakar yaran da shari'a wataƙila yaran wasu shubuhohi dole ta yi za su lubi da wani abin sunna ne amma dai ra'ayi ne mai haɗarin mutum Allah ya kyauta ce wa ta'ifa ta saniya sai ta'ifa ta biyu man ta falsafa mai ɗauka irin wannan ra'ayi man ta falsafa shine wanda ya je ya falsafance listifin islam daga cikin sufaye na musulunci wanda sai danganta kansa da musulunci وتقرب الى الفلاسفه يجي كتن تكاشي da falasifa bainahum yad'un da su ma su baye wanda suka dau irin wannan ra'ayin falsafa ta yi musu katutu suna riya cewa annal ibara cewa bauta amfaninta riyabatun horar da rai ne baki daya kawai listi idadin nufus lil ma'arif al aqliya saboda kawai a cikin rai ta karbi waɗannan waɗannan wato irfani wannan ma'arifa da ake cewa sufi ya san Allah sanin Allah wai samu wannan sanin Allah din wai ibada amfaninta kenan a wajensa ومخالفة الأواعيد كما أواعيد كما يسابع الآدم تاني لما أكون كنا شيء كنا شيء كنا سكان شيء بري سابع كنا رأيوا شيء نفهم كنا كنا وجاء أبو لتوشي شيء اللي توروني من دمجة كنا أبو لتوشي بقى yana ganin idan yayi wannan ya yi kama da dabbobi wato ku kenan ku kenan in yayi kama da kamar dabbobi kuma wato zai zama babu abin da ke sai duniya sai ne makasha rai kamar yadda yake da kansa kaga shi kenan sai ta tunani in tunani kuma lokacin ga yunwa ga tunani shi ke na sai ya dinga ganin wani abu garara garara daga nan ubangiji sai ya dinga ba shi tajalli na ilimi da sauran ko dai ubangiji ya aiko mishi ko kuma bayan da gaba in ya kai ya kawo ya tumbatsa sai shi ya ga wato ubangijin da kansa ba sako ba eh wannan shine aqidun sufaye kuma har ila yau za ka wannan ai aqidun su ne har ila yau wannan aqidun su ne ai wannan wannan ko mutum ya zai ka ba haka abin yake ba da gaskiya wannan wannan yana yana da yana muku ba bayan mun mun san cewa wannan shine a cikin littafi shine abin da suke faɗa a cikin littafin su sufanci kusan duk wani abu da ka sani na na wata kungiya na fata da ka sani sufanci dai na yanzu daga baya na ta hankuki da dan bude ke faɗa kuma sufi na ba na takalluk ba irin na farko gaskiya amana da ba shi ba sufi na tahakkuki a cewa ra'ayi wannan binciken dan a dan a san Allah wata hanyar binciken ta kashafi ta wusuli ta waye ta fana'i irin waɗannan abubuwa ta irin wanda to su bace zaka samu in ka za ka kalle shi babu wani mummuna da kina da bibiya ta ko ya dako wasu mummuna kina da ya samu ko yake da dako kaga su bacci ya je ya dako wajen falasifa ya je ya dako kin yin aure wajen wajen kirista kirista ba kirista nake wannan ba ya je ya dako rahabaniya rahabaniya din rahabaniya ce ta da'uha ma ka tablaha alai Allah ta'ala ya ce shi ba shi yayin da ta mutu ba amma ya je ya dako wannan ya je ya dako wajen falasifa wajen aflatuniya wannan ra'ayi na cewa wato farko abin da ubangiji ya fitar daga zata sa shine hatta annabi Muhammad a wajen suka je suka dako wannan mutane wajen koyi don cewa su farko abu da ya fita daga zatin ubangiji shine al'aql fa'al jibril su kuma suka tanya suka ce a annabi muhammad hatta annabi muhammad har komi ga komi daga sai annabi muhammad komi haka suke fada da ya farko halitta farko annabi hatta annabi muhammad kuma asali ba wai ba ubangiji ya halitta annabi muhammad nan ne ba wai da gurin daman sa a wasu sayan nan ko yana so ko baya so lokaci yayi ya gama kwantinsa kawai dole kawai ya fita da shi mu kuma sauran halittu ba ki dan mu daga komai da wajen aka annabi abu ne samu da kamar ubangiji kenan da ya kamar ubangiji bai ba kamar komai ba ka ka komai an dirbu ne ka kwace ba ka ba ba aiki amma da kai magana ta ce wannan kai ne maki annabi kai ne maki annabi kai ne maki annabi su a wajen su wannan nurul muhammadi ko insanul kamil ko waye ko waye ta ga duk kusan abin da suke damuwa da shi ya samu wannan ladin niyya din a je a ta kokari ana son a samu wannan a ce wa'ayi ya sauka an yi hululi an yi ittihadi an yi alwa'ada wannan shine gaya a wajen shine wato abin nema babba shine irfani shine sanin da ake suke magana to anan binciken da suke yi to sakamakon binciken da ita ce wannan irfani za su samu ta ga daga bayan suna a yasin mutum ya kai ya kawo kullum shi ya zama al'ummar ko algau in ya ta al'ummar ko algau wannan ya kai ya kawo kenan amma gaba jina akwai wasu matakai ya za ka akwai al'autadu al'autadu a ce wasu hudu ne a duniya baki ɗaya wasu turafu ne ubangiji ke aje su in ba ka bari su ke kula da duniya in ba ka bari zai ta lalace wani ubangiji ya rasa wanda ya rasa yana bai kula da duniya wace da wasu mutane turafu kamar kai ne da kai gini in baka wannan kula da gidan ba zai zauna ba haka suka bai da ubangiji ubangiji da yake cewa ya yi sawa bigai da amalin ta rauna amma sai ku ce wai kuma a duniya ba sai ya masa wasu autar bayan autar sai suka ce akwai albuda la'u albuda la'u kuma abdalu abdalu abdalu da suke faɗa wasu su ma dai duka suna ana cewa ko su hudu ne su ma ana nan suna faɗa wani wannan autari hudu hudu da al'abdani hudu duk da ba wasu kusa ɗari uku a duk da ba wasu kawai kusan duk ma'anar su daya duk wasu yake kula da duniya in ba da maka ba za ka samu kula ba za ka samu kula ba shekarun bayan da an sha faɗan ma'anar suna cewa washe ya fushi da kan za ka samu ziki ma za ka da ciwon kai ba za ka yi kunyi ba ba na faɗa ba ba a yi kan abu tawaye da ba ta fi yadda shi yadda za su yi abu tawaye ko wanda kaga su waɗannan mutane sufaye ba sa bauta ma Allah saboda san Allah saboda neman yardan shi bal suna bauta ma Allah ne don samun waɗannan ilmuka din wanda ilmuka kuma hakikanin sa yana kai su ne zuwa ga ilhadi da kare musulunci shi kuma abin da ake bukata shine ka bauta ma Allah bautar da zaka gadan maka da sansa da neman yardansa da zai ƙara sanya ka ji kai ba kai da kai cikin sauro ruwa kai ne mafi zama mafi kaskanci da mafi bukata ga ubangijinka abu da ita bukata yi maka kenan amma ba kallon ya kashe ba kallon kana cewa kai ba za ka bauta ba Allah ba ka bauta ba kanka a ka kwana yalon filan ne kuma da yake jira kawai sai dai mutuwa Allah ya ce mana saboda haka suke kiran mazana cewa shi ne alfardul aljawharul fard zaka ji da yawa su ibrahim ya saka yana kawo wannan jawharul fard jawharul fard jawharul fard abinda suke magana shine aljubu ladhi la tajazau abada duk wani duk kowane abin kasa ba za ka iya raba shi kashi biyu shikenan ka aje rabin ka ƙara raba kashi biyu to wasu an kai kaulon wanda shi ba zai iya rabuwa ba to maza Allah ke na wurin shi da jawharu fa da shi sai ubangijin sa kaga tsakanin shi da ubangiji ba wani bambanci eh da abu ɗaya ne kawai ana ta bata mana lokaci abu ɗaya ne a shi kuke eh dan wata zabi ake yi eh wani abu haka suke faɗa da shafi ba wani haka suke faɗa da shafi a ce asirul akbar na shek ibrahim yas abin da yake faɗa yake cewa a inna allah ma auta da illa muhammadan allah bai taɓa samu da kowa wasu annabi muhammad bai taɓa samu da kowa wa ma auta da illa muhammad bai taɓa aiko kowa wasu annabi muhammad shi wannan mutum idan sangar din ake cewa wani shehul islam shehul kubri wa dalala wa ba a sana illa muhammad wa lam yusal min quraish ba aiko shi daga quraishawa ba wa muhammad ma sallallahu muhammad bai taɓa yin sallah ba wala sama bai taɓa yin azumi wala hajji bai taɓa yin hajji ba wannan shine imani a wajensu yana cewa wala jahada bai taɓa jihadi ba wala nakaha bai taɓa aure ba wala walada bai taɓa haihuwa ba wala wanda shi ba ba haife shi ba wannan yana magana bangaren nuraniya maza Allah wannan jiki ba mu rasa jiki wannan jiki iyali shi wannan jiki ma ya kawai bayan an haife shi ya je ba da gida ya yi waye wannan jiki ne iyali shi amma nurul hasan shi wannan ba a taɓa samu da kuma abin da kai shi ne duk shi da kuke gaba ɗaya abuwa sai su gani shekantakan nan wannan duk magana ce wannan kuma dole a gaya wa mutane ko ba ka so ko mutuwa za a ce an gaya wallahi mutum zai koma cikin mahaifiyar shi dan ka a ga wannan magana wallahi sai mun gaya ta ka'idan kenan kawai in dai ana buƙatar a daina waɗannan maganganu to kawai a daina shiga lamarin ubangiji ana mushi kundini amma kana shiga kana yin wannan maganganun kai kana kaddara ka shehin kai kuma kana sake ma'aiki wala shi ma ta musauki shi wala shi ya sako ba yanda za a yi dama mai haɗa mu da shi ba ma'aikin ba ya riga ya shiga shi sai da alfarma ma'aikin guda mu sai ka tashi ba ai abin da ya damu shi kenan musuluncin dama ko da abin da yake faɗa yana cewa asirul akbar ɗinsa shi ya sa ba la bakar gumi da ake tambayarsa to wannan mutum wanda ne ya zo a Najeriya nan kawai sanar sa zala ya ce ya tafi a masa ba a san ya zo wanda muka ce a da Allah kara baka mu juna lokaci da ba mutumin nan ba da munafunci ya zo ba ya zai da kafirci kara kawai wasu da san duniya da waye da waye a nan Kano a nan gida a nan Azariya da waye da waye suka kama suka suka dauki wannan ra'ayi san duniya ba wala ba san duniya ne tsama Allah ya kyauta wannan kana shine imani ba ba a wajen su wannan shine imani ba ba in kai da wannan in kai da nan shine imani babba ba na a ina ne ko a yau ne ko ya hanta mai makari yace ba aka fara ta ta sai da Mahmud amma ya nuna sai ta wasu bayanai ba wannan wani bayanin zai yace wai ai daga wannan ina yin sa ne bangaren shari'a su kuma wasu da nake wai hasiya da Mahmud aka fara ta wani yake da bangaren hakika ba sunniya wani na abu ne wannan aka ga abubuwa da rikicewa kuma a mana yace kuma min haula daga cikin waɗannan mutane a cikin su man la yujibu al-ibada illa bi hadha al-ma'na akwai wanda baya wajabta bauta ya ce zai bauta ma Allah sai dai kawai dan ya samu wannan ilmuka din inda ya samu cewa babu abin da aka harina ta sai Allah Muhammadu ya dinga ga wa ubangi wannan muya mu al-kaba'i shikenan to wanda ya samu yadda yake so kenan ya samu yadda yake so da haka ibada ma a wajen sa dama dan wannan yake fa idza hasala laha in ya sami wannan horarwa hasal laha hasal lahu ya ba in ya sami wannan horarwa wanda ya da yake nema ya kansa وإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده sai ya koma yana yin kokonto in ci gaba da yin ibadar kan nan wannan wajen nawa ne a wani shigal bil warid anha ko kuma in shagalta kawai da abin da naje na take zuwa gare shi abin da zai shagalta ta ni in bar wannan ibada shine in koma kawai ina ta wato kawo waɗannan sakamako na bincike na kashe da dai sakamakon kashe cewa na samu kaza na samu arziki kaza na samu na samu cewa Allah kaza ne na samu cewa annabi haske ne shi waye waye waye to tsaya kan wannan in bar ibada ko ko ana su duka guda biyu wace tsaya ka kwanto yanzu yana kan wato ya zaba tsakanin biyu ko ya sallar azumi zakka amma yana yin waɗansu abubuwa ko kuma ya haɗe guda biyu haka wajen a samu kaya ka samu ba an yana samu kaya ka samu sa to kafirci amma in ya biya zai ce ai ba kafircin bane zai ya san wani malamin shi ma yana wani kafirci da ya kora shi ba wa minhu man yujibu al-qiyam bil awrad daga cikin akwai da ga yana wajen cewa a zuwa a a dai cigaba da yin wannan wurin wannan shari'a cigaba da yi kana kana fata ta wa adam al-ikhlal bi hayna a kana ji ji a fata ta ji a cigaba da yin ibada haka nan wa hum sinfan aidan wannan su ma sun kashi kashi biyu a haduhu ma a cikin su ma sun yi ba cewa ai ibada ba ba wanda ba su cewa ba ka ibada ba ni yanzu ba yanzu ya bar magana wanda suke cewa ka ibada ai su magana lamarin sai Allah ce ko yanzu ai kaga sun yi alƙawari tsakanin su da Allah in sharadi ya ta kawai da ba su da cewa kuma yake cewa su masu cewa a kiyaye ibada a cikin yin ibada to su ma sun kasu kashi a adubu ma ɗaya daga cikin su man yakunu bi wujubiha wanda yake cewa wajibi a kiyaye ibada a cigaba da yi ko da an samu wata ilmuka din hindalin kanuni saboda a kiyaye shari'a a kiyaye alfarmar shari'a wa zabtalin namusi kuma a cigaba da rike wannan sirri da ubangiji ke baka wato kaga wani sirri ubangiji ke masa kuma bayan sirrin da ubangiji ya ma manzo Allah da wahayi wal akharu na wasu daga cikin kuma suke cewa yujibuna suna cewa a'a wajibi ne a cika yin ibada himlan lil waridi saboda a kiyaye wannan ibada din a kiyaye wannan abin da ya zo maka na ilmuka din da Allah ya baka wa khawfa min tajarrud an-nafs bi mufaraqatiha ila halatiha al-ula min al-bayyiniyya da kuma tsoro da suke yi cewa idan ka daina yin ibadar to daga baya zaka zo ubangiji ya rasar ya rasar maka da wannan abin da kake yi abin da kake samu na ma'arif na irfani na sanin Allah nan na sanin kafirci nan da kake yi to in ka daina yin ibada to ko za ka rasa wannan eh ayan misali kamar ko a wasan wasan kuma za ku ga wanda yake irin majikin nan da sauransu sai a ce akwai wasu abubuwa da in ya daina yi zai rasa majikin zai rasa fawarsa in yi cigaba da wannan wai shine wai cigaba da yin wannan ibadar don ya samu wannan fawa da in kuma yana yin wannan ibadar zai ba zai samu fawa zai samu karfin sa ba wannan wai shine amfani ibada a wajen su wajen wannan suke yin bauta ba da ce fa hadhihi niqatu nihayatu aqdamihi wannan shine karshen tika tika din su fi hikmatul ibada a wajen wato hikimar bauta abin da sa ubangiji ya ce wai ai bauta su bauta a wajen su hakikanin ta amfaninta shine wanda ya samu wannan ilmuka na wajen Allah ta'ala wa ma shi da asali adali kuma suna cewa wannan shine abin da aka shar'anta ibada saboda shi wala ta kaji ta ce da sai kutubu da kallimi na ala tsariki suruki ghayra tsariki ghayra tsariki min hadhihi suruki talaka aw du'a yace da talaka da wuya ka samu cewa wanda a cikin da faida wanda suka yi magana akan su hanya na suruki hanyar da za a bi a bauta ma Allah ta'ala ba kai da wannan hanyoyi guda uku ba kuma dukkan su ka same su a wajen kafai na sufaye aka aka na suna faɗa wani ana magana ana magana saliki muridi ya zai yi kaza za ka duk wannan abubuwa sai kawo ba saboda daga baya in ka je kai za ka sami irfani za ka samu kaza za ka samu mai ma'arifa wannan wani ce ba alfanu bauta a wajensu in kuma ka samu ma'arifa to na hane ka karka karka ringa wato wasa da shari'a domin shari'a shi ne rike maka wannan wannan abu na kusur na fita wajen ubangiji ko ne ce a a je a yi saboda addini kaza kuma amma ba wai dan ba za ka iya daina ba in ka daina ba ba mu komi lokacin ya kuma ya to bala mu shiga a sifar rabi ba wanda kuma shine aji na yan madalla ne da muka yi ba za mu shiga ba saboda abin da muka shagaltu da shi na dan jawabai da muka yi na fadakar da al'umma insha Allah za mu tsaya a nan in muka zo wani lokaci sai mu shiga cikin wannan aji na hudu kuma da wannan akan a wannan gaba nake sanar ma yan uwa cewa insha Allah a daga yau ran Lahadi karatun da muka saba yi a wannan a wannan waje a wannan majalisi namu na talil tauhid mufid za mu rufe shi daga yau sai bayan sallah insha Allah ta'ala za mu rufe shi sai bayan sallah saboda wasu abubuwa da muke da shi a gaba wanda ba muka ce za mu ci gaba da yi iko zai zama ya ta takure mu mun takure mu sai kwarai da gaske a duk da dai na san da sauran lokaci wata daya amma insha Allah dai a yi hakuri a aka je hutun aka dawo kuma za a zo a fafata muka dawo ma watakila ma wato kaɗi kaɗan za mu yi ai kan wani zafi an kusa gabawa za mu zo insha Allah mu fafata Allah abin da makanta daidai tsawon wannan kafi da muka yi Allah ta'ala ya sa mu tare a lada abin da muka yi kurakurai ko tuntuɓan harshe Allah ta'ala ya yaji mana kuma ya gane da mu na mu gyara Allah ta'ala ya tabbatar da sunna Allah ta'ala ya tabbatar da addininsa duk wani abin da yake tangaro mu addini Allah ta'ala ya tuka ya ture shi tukure mana shi Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ya tukure mu dukkan sharri duk masu neman addu'a a wajen mu Allah ta'ala ya biya musu bukatun su na alkhairi duk wanda suka yi wato sa hannu wajen koyar da mu ko mai tarbiyya Allah ta'ala ya ba su ladan su cikakke Allah ta samu ladan su dattawan mu na wannan masallaci kuma dattawa na anguwa da suke kokari wajen su sa she mu su fuskantar da mu Allah ta'ala ya taya su riko Allah ta'ala ya taya su riko Allah ta'ala ya musu jagoranci kuma Allah ta'ala ya sa kansu gaji a wannan lokacin ba Allah ya musu jagoranci wajen wato a fuskanci wannan yanayi da ake ciki na rashin tsaro da kuma kawai a wasu yara fitinan nuzo suna suna tayar da hankula mun sa wato mun suna da kwaran sa rai a duk wani abu da za su yanke na duk abu da zai kawo wa ɗore ci gaba na a tsare mutanen ɗore a tsare mutuncin ɗore a tsare wato kwajirin ɗore to Allah ta'ala ya ba ya musu jagoranci mu kuma wato mabiya to da Allah an zo da wasu abubuwa kan ka tsaya ka ce kai kana da naka ra'ayin ra'ayi in yi yawa to sai zama ai komi ba bari ake yi idan manja suka dan yanke hukunci to kun ku bari ku yi nasin idan aka gama zai yi ba sai a samu ɗaya biyu sai a je ta bayan fage a ƙara gaya musu in an gaya musu shi kenan su gyara amma ba wai lokacin da aka zo aiki hukunci kuma kai wani ke zo cewa a a shi na ganin da ma aka yi ai ba lokacin shawara bane kuma kai zaka zo da kyau gani in an baka shawara mutane goma sun baka shawara sai ka ga ba a goma taran ko goma ba duka baka da ko ɗaya ba amma kuma kowanne ya taimaka maka saboda ya an kar da kai wasu abubuwa kai ma da ka hada shi ka fitar da shi ya ɗaya don haka da Allah kanin ka tsaya a ce wai a'a ai na ba shawara ne wai ya da na ɓaci da haka ma na haƙura na jali su a'a in ka ba da shawara ba zai ta amfani da shawara ka ba haka abu yake kuma an gara kuma amfani da shawara ka amma dai a ba su goyon baya sai ni mun haɗa ƙarfi da ƙarfin sana zamu kawo wato magani abin da ke damu a wannan waje bayan da za a kawo haka kawai a dinga shiga gidan mutane ana ana tsinke suka wani tsuntsaye ko ku ce wai wai al'umma babu ne kunta ba zai yi ba ai. ba shi ba Allah ta'ala ya kare al'umma Allah ta'ala ya raba mu da waɗannan fata gari Allah ta'ala ya sanya ya tusa tarbiyya da wato san addini da san ilimi da kuma san neman na kai a cikin ƴan uwan matasa wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Allah ya